إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمي ومنا taraga wata rabi'u tsani hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da shidda ga watan goma sha biyu miladiya na da dubu biyu da goma sha tara ci gaba da karatun da muka saba yi a wannan lokaci daren asabar na sharhin kashfu shubuhat na al'allama al-sheikh al-wasuli al-faqih al-muhaddith Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala gabar da muka tsaya a sati da ya gabata mun kare bayanin lokacin da malam ya bayanin wannan kalma ta tauhidi da yanda musulmi suke da sakaci a munha fahimtata kuma har ya zargi musulmi akan kafiran ƙureshi sun fahimci kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu na cewa kalma ta la ilaha illallah ta kumshi abautawa Allah kadai ba tare da an hada bautar shi ba da wani bayanin wannan ya gabata za mu tashi ne akan gaba inda malai ya ce idza arafta ma zakartu laka ma'rifata qalb wa arafta shirka billahi alladhi qala Allah fihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين كنما ليتي إذا عرفت idan ka san ma da tsarkunaka abinda na ambata ma ma'arifata kalbi sani na zuciya ba na harshe kare ba wa arafta shirka billahi kuma ka san shirka da Allah madaukaki alladhi qala Allah bihi wanda Allah madaukaki ya faɗi a cikin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah madaukaki bai ya gafartawa hada bautar shi da wani wa ya fi ma nuna zari kaliman ya sha iya gafartawa wanda ya so kuma bayan shirka na wannan aya tana karantar da mu cewa idan mutum ya mutu iya matsayin mushriki to Allah na ɗauki bayan gafartawa amma kun ba shirka ba ne ba duk irin zunubin da za ka yi wannan iya ƙarƙashin shi son Allah na ɗauki da yarda shi in ya ga dama ya gafarta ma in kuma ya ga dama ya kama ka da laihinka kuma adalci to shine yace wa arafta dinallahi kuma ka san addinin Allah alladhi ursila bihi rusula wanda aka aiko manzanni da shi min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su ya zuwa na karshen su alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dina addinin da Allah bayya karban wani addini daga wani kuma bayan shi wa arafta ma asbaha ghalibun nas kuma kasan abin da yawancin mutane suka wayi gari suka kasance fihi a cikin shi min aljahl bi hadha da jahilci da wannan sun jahilci wannan addini afadaka faidatai wannan zai fa'idan tadda kai fa'idodi guda biyu ƙalƙashin bayanin wannan malam ya yi taliki a nan inda ya ce idan arafta ma zakartu laka ma'arifata kalb ai arafta ma'ana la ilaha illallah ana nihin kasan ma'ana ta la ilaha illallah hakiki ma'ana ta hakika kasancewa babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah wa anna ma'anaha kuma cewa ma'anar ta la ma'budu haqqin illallah cewa babu abin yi wa bauta na gaskiya sai da sai Allah madaukaki ikhtalafa ahlul ilm mabuta ilimi sun samu sabani akan wannan gaba da inda malam yace wa arafta dinallahi dinallahi alladhi ursila bihi rusula min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwa shine kalkashin wannan malam yace sannan yace wa arafta ma asbaha ghaliban nas fihi min al-jahl bi hadha kalkashin wannan yace ikhtalafa ahlul ilm mabuta ilimi sun yi sabani rahimahumullahu ta'ala wanda rahma Allah madaukaki ta ƙara tabbata gare su fi hadhihi al-aya a cikin kalkashin wannan aya hal tashmalu kullu shirk hal tashmalu kullu shirk ta hada dukkan nau'i na shirka am annaha khassatun bi shirk al-akbar ko kuma ta kasance kawai ta keɓanci ne da shirka khasatan khasatun bi shirkil akbar ta keɓanci shirka ne babba kenan malam ya dora ayat tambaya ana wannan fada Allah madaukaki da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ta hada dukkan shirka da karama da babba ko kuma ta keɓanci kawai babbar shirka ne malam yace fa minhum man qala na daga mutane malamai wanda suka ce tashmalu kulla shirkin ta hada dukkan nau'i na shirka walau kana asghara ko da dai karamin shirka ne kal halfi bi ghairillah misali da rantsuwa da wannan Allah madaukaki fa inna Allah la yaghfiru irin wannan Allah bai ya gafarta mishi wa minhum man qala na daga malamai wanda suka ce innaha khassatun bi shirkil akbar ta keɓantu ne da babbar shirka fahuwa ladi la ya Allah shi ne shirkar da Allah bai ya gafartawa wa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a garin shi ibn taimiyya ya ce ikhtalafa mala ya ce ikhtalafa kalamuhu maganganunsu sun yi sabani a nan famarratan qala bil qawli al awwal wani lokaci ya faɗi da faɗa ta farko cewa ana nihin karmar shirka wa marratan qala bil qawli thani wani lokaci yace ana ta gama dukkan babbar shirka wa ala kulli halin malici diyan da hali yake yajibu al hadara min ash-shirk mutlaqan dole ne wajibi ne ayi taka tsantsan da shirka kowane iri ne gaba ɗayan shi da annal umuma yahtamilu domin yanda yanayin aya ta zo a dunkule gaba ɗaya iya iya yiwuwa ya ɗauki wannan ma'ana an ya kuna dakhilan fihi al ya zamanto har ƙaramar shirka ta shiga ƙarƙashin wannan umum li'annahu qawluhu domin faɗa Allah madaukake da ce an yushraka bi a hada bautar shi da shi an wa ma ba'daha da an da fi'ilin da yazo bayan ta fi ta'wil masdar ana tafsirin ta ana karkata shi a maida shi masdari tushen magana takdiruhu ana kaddara shi ishrakan billah kenan hada bauta Allah da wani Allah fa huwa nakiratun idan aka ce ishrakan nakira ne fi siyakin nafi a yanayi na kore wani abu fa tufidul umum sai ta bada fa'ida cewa ya hada dukkan nau'i na shirka قال وهو عبادة الله وحده كما قال تعالى كان ده يتي من أحد دينا سواه shine wahu ibadatullahi wahda shine bautawa Allah madaukaki shi kadai kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun bama aiko gabaninka wani manzo min rasulin illa nuhi ilayhi face sai mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abin yi wa bauta na gaskiya sai ni insha Allah madaukaki fa'budun to ku bauta mu Abdullahi dan Abbas yake cewa duk lokacin da ka gani a cikin Alkur'ani Allah ya ce fa'budun ma'anar shi fawahiduni ba wai kadai bautar ba a a cikin bautar ma ka ka kadaitar da Allah madaukaki da bauta domin tana yi wa an ce fa abudun ka bautawa Allah kuma ka bautawa wani Allah madaukaki sai zamanto Allah zai ka kai bantar da wannan bauta wa hadha huwa al-islam alladhi qala Allah fihi wannan shine musuluncin da Allah madaukaki ya fadi a cikin shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min dukkan wanda ya nemi wani addini koma bayan addinin musulunci to har abada Allah ba zai karba mushi ba kenan wahala ce zai in dai addini zaka yi bayan manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to dole kai na musulunci in kuma ba haka ba Allah ba zai karbe shi ba gaba ta hudu قال أي بمعنى تنديتي وعرفت ما أصبح غالب الناس في فيه من الجهل بهذا قال أي بعض بمعنى هذه الكلمة lokacin da aka kasan mafi yawancin mutane sun jahilci wannan shine yake cewa ai bi ma'ana hadhihi kalima sun jahilci wannan ma'ana ta kalmatu la ilaha illallah mimma taqaddama dhikruhu na abin da ambatan shi ya riga ya gabata qaulul muallif rahimahullah fada wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce fal ajabu mimman yad'i al islam akwai mamaki ga wanda yake kirari shi musulmi ne iya kirarin musulunci wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al kalima kuma bai san tafsirin wannan kalma ba har zuwa ƙarshen abin da malamin wadi قال أفادك فائدتين أفادك قوله أفادك بمعنى جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك kenan ba da amsa ne na faɗar shi da ya ce idan arafta idan ka san abin da na ambata ma da kenan sai zamanto jawabu ne ba da amsa ne malam ya ce fa'idatai ne ya hasulu laka min wajhain za ka samu fa'ida guda biyu wannan fa'ida za ta samu gare ka ta fuskoki guda biyu al'ula fuska ta farko alfarhu bi fadlillahi wa rahmati murna da za ka yi dalilin falala Allah maɗaukaki da rahma shi daima kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ƙul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون kace musu bi fadlillah da falala Allah madaukaki ce wa bi rahmatihi da rahmashi ce Allah ya shiryar da ku ya ganar da ku da gaskiya ya sanya ku daga cikin masu kadaitar da shi da bauta fa bidhalika to da wannan ne falyafrahu masu jin farin ciki ko murna sai murna huwa khairul lahum mimma yajma'un shine mafi alkhairi game da abin da suke tattarawa na duniya ka yi murna da Allah maɗaukaki ya yi ka musulmi a cikin musulmin ma ya sanya ka muwahid mai kaɗaitar da Allah maɗaukaki bauta mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan Allah ya ma ni'ima babban ni'ima wadda babu wata ni'ima kamar ta dalilin haka sai kai farin ciki da wannan ni'ima da Allah maɗaukaki ma قال وافادك وانا حلو يباك فائده ايضا حلو الخوف العظيم جن tsoro mai girma fa innaka idza arafta domin kai idan ka san annal insana yakfuru bi kalimatin yakhrujuha min lisani cewa mutum iya iya kafirta da kalmar da zai fitar da ita daga halshen shi wa kad yaquluha wa huwa jahil alhali mai yiwa iya iya faɗin wannan kalma alhalin bai san hukuncinta ba fala yu'dharu bil jahl to wannan ba a bashi uzuri da jahilci mala yace al wajhul awwal fuska ta farko anna allah ta'ala fataha alayka hatta arafta al ma'na as sahih cewa allah madaukaki da falalashi ya ma budi ya fahimtar da kai har ka san ma'ana ta gaskiya ta wannan kalma li hadhihi al kalima al azima kalma mai girma ita ce la ilaha illallah lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa hadha fadlun azimun min Allah wa rahmati wannan falala ce mai girma daga Allah da rahmar shi akanka wal farhu bi mithli hadha farin ciki da kamancin wannan mimma amara Allah bihi na daga cikin abin da Allah madaukaki ya umarni da shi wa daliluhu ma zakarahu al muallif dalilin wannan shine abin da malam ya ambata rahimahullah wanda rahma Allah madaukaki ta ƙara tabbata gare shi qul bi fadlillahi wa bi rahmati kace da falala Allah da da rahmar shi fa bi zalika da wannan ne fal yafrahu to su yi murna huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi na abin da suke tattarawa wa farhu al-abdi bima an'ama Allahu alaihi min al-ilm wal ibada min al-umur al-mahduda كما جاء من الأمور المحمودة كما جاء في الحديث ما لا يتي مرنا مرنا باوا da abin da Allah maɗaukaki mai ni'ima a kan na ilimi ne da ibada na daga cikin abubuwan da ake murna ake godiya a kansu abu ne wanda za a yi godiya a kansu a yabawa mutum kama ja a fil hadith kama yadda ya zo a cikin hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama lisa'imi farhatan mai azumi na da murna guda biyu wata ruwaya ya farahu kuma wadda yake murna da su farhatun inda fitrihi iya da murna lokacin da zai sha ruwa an sha kishirwa an sha yunwa amma lokacin da ga kayan shan ruwa sai ka ji mutum ya iya cikin farin ciki zai sha ruwa wa farhatun inda liqa'i rabbi kuma iya da wata murna da zai yi lokacin da zai gamu da ubangiji shi saboda falala ta azumi na gabata awalan kala wa afadaka aidan alkhawfa alazim kala ay min an taqa'a fi mithli hadha fi mithli ma waqa'a fihi haula'i min aljuhal shine zaka samu fa'ida na tsoro mai girma game da cewa kadda ka abka a cikin kwatamcin abin da wa'annan jahilai suka abka wanda suka jahilci bi ma'anaha wal khatar al azim suka jahilci ma'anar la ilaha illallah kuma ka samu kanka ka tsame ka tsamu daga hatsari mai girma fi zalika a cikin wannan saniyan ta'aliquna ala hadhihi al jumla min kalam al muallif rahimahullah mala yace ta'aliqin da zamu yi akan wannan jumla ta wanda ya wallaha wannan littafi wata jumla ce malan cayi fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yakhrujuha min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl malan sai dan ta'aliki dan tafsiri anan yace awwalan na farko la azunnu الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل ya ce ban na tamanin malam a nan wanda rahama Allah ta ƙara tabbata a gare shi iya ganin cewa babu ba a uzuri babu uzuri da jahilci malam ya kore wannan tunani Allahumma illa an yakuna minhu taqrid tafrid sai dai in ga mutum akwai wani sakaci gare gare shi yaƙi koya ne ga ilimi ya je ya karanta yaƙi ya karanta bitarki ta'alimi cewa kawai kwata-kwata ga hanya ta ilimi ya sani amma ya ko uhu ya ki kulawa da wannan to wannan sai zama to sakaci ne ga wannan mutum misalu an yasma'a bil haqq kwatamcin ya ji gaskiya a faɗa mai gaskiya ga gaskiya ce fala yaltafitu ilaihi kuma kai ya kauda kanshi bayya waiwayawa ya zuwa ga wannan gaskiya bayya binta wala ya ta'allam kuma bayya neman ilimi fa hadha la yu'dharu bil jahl kina wannan babu ba a ba shi uzuri da jahilci Allah ya ba mutum lahiya da hankali ya baka dama ka je ka nemi ilimi bal ma ka saurari gaskiya kuma ka kibi to wannan babu zancen sauraron uzuri da jahilci tare da irin wannan mutum fa hadha la yu'dharu bil jahl wa inna ma la azunnu dhalika min ash-shaykh mala yace hallo dai banna tamani daga malam wannan li'anna lahu kalaman akhar domin iya da wata magana daban ya dullu ala al'uzri bil jahli wanda yake nuni absa uzri da jahilci faqad su'ila rahimahullahu ta'ala an tambaye shi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace ama yuqatilu amma yuqatilu amma yuqatilu alai akan mene ake yaki ake yaki mutum akan shi wa ama au amma ya rajulu bihi kuma da menene mutum yake kafirta in ya bar shi ko ya aikata shi fa ajaba mala ya bada amsa arkanul islam al-khamsa ina wanda ya bar yayi watsi da dukkan rukunan musulunci guda biyar ana ya kashi a kafirtar da shi awwaluha ash-shahadatani na farkon su tabbatawa shaida guda biyu tabbatawa da lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah sannan a tabbata lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bawa ne na Allah manzon shi ne thumma arkanul arba'a sannan rukunai guda hudu tsaye da sallah yin azumi ba da zakka haji fal arba'atu rukunai guda hudun nan idza aqarra biha idan mutun ya tabbata ya tabbata ya tabbatar da su yayi imani cewa Allah ya umarni ayi sallah yayi imani da cewa Allah yayi umarni a bada zakka yayi imani da ayi azumi na Ramadan yayi imani da farilla ta haji ga wanda Allah ya ba dama idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan kuma ya bar wannan ayyuka dan dalilin sakaci fanahnu wa in qatalnahu mala yace mu koda dai mun yake shi ala fi'liha absa barin wannan aiki fala nukaffiruhu bi tarkiha ban ma kafirtar da shi da barinta mun gane ko kenan ba za a kafirtar da shi ba saboda a ce kafiri ne saboda ya barta amma kuma ana iya yaƙa shi saboda ya tsaida ta wannan mas'ala ce wanda aka samu sabani cikin game da malamai kalkashin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara wannan tark ana nihin bari da yi na juhudi ne ko na tahawun ne kenan in yayi inkari ya barta saboda kawai bai yarda ba to wannan kafiri ne amma idan ya bari saboda kasala da sakaci da wani abu wannan wasu malamai sun ce ba a kafirtar da shi anan malam ya tayi akan wannan ra'ayi kala fala nukaffiruhu bi tarkiha ban ma kafirtar da shi da barinta sabanin wasu mugayen akidu kamar su khawarij da mu'tazilawa wanda za su idan mutum yayi wani zunubi ya kafirta haka muka tsinci kanmu akan harka boko haram da wani abin da ya kama da haka cewa da ka bar wani abu na addini ko kai ko ko ka aikata abin da ya zama to Allah ya haramta ka zama kafiri idan haka nan ne da kowa ba musulmi bane saboda babu ma'asumi in ba manzanni ba wanda Allah maɗaukaki ya kiyaye su za ka samu kowa iya kuskure Allah ya ce ka ayi ƙarya sai ka samu kanka wata ran kayi Allah ya ce ka ayi munahuci ka ayi gulma sai ka samu kanka wata ran kayi sai a ce ka kafirta ba a cewa mutum kafiri ne da wannan kenan mutum in ya aikata zunubi bai ya kafirta da wannan zunubi sai in ya halattar da abu in ya ce halak ne Allah ya ce abar kaza ya ce a abin yarda ba halak ne ko Allah ya ce abu kaza haram ne haram ne kace a abin yarda ba to wannan sai zaman to mutun ya kafarta da wannan qala wal ulama ikhtalafu fi kufri tarikiha tarikul laha kaslan min ghairi juhud malamai sun samu sabani akan kafircin wanda ya bar wannan abubuwa rukunai guda hudu dalilin kasala ko kuma min ghairi juhud ba tare da musu ba wala nukaffir illa ma ajma alaihi ulama kulluhum kuma ba za mu kafirtar da wani ba sai akan abin da dukkan malamai sun haɗa kai akan shi cewa kafirci ne wa huwa maza wa huwa shahadatan shine shahada guda biyu duk wanda yi musun shahada ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan dukkan malamai na tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam sun haɗu akan cewa kafiri ne wa aidan malam yace hallau nukaffiruhu ba'da ta'rif idha arafa wa ankara ma muna iya kafirtar da shi bayan mun sanar da shi kuma ya sani ya kiya to wannan hallau ke da hujja ta hukan shi ya kiya ne takaburan saboda girman kai kawai fa naqulu a'da'una ma'ana ala anwa malai ce zamu ce kinan mikiyan mu akan mu nau'i nau'i nau'i ne an-nau'il awwal nau'ul awwal nau'i na farko man arafa anna tauhida dinullah wa rasuluhu wanda ya san at-tauhidi dinullah addini ne na Allah wa rasuluhu kuma addini na manzon shi ne alladhi azharnahu linnas wanda muka wa mutane bayanin shi wa aqarra aidan kuma ya tabbata da haka أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر cewa wannan ƙudurce-ƙudurce a kan dutse ko itace ko kuma mutane na abauta musu allazi huwa dinu ghalibin nas galiban nas wanda ya zamanto shine addinin yawancin mutane annahu shirku billah ya tabbata cewa shirka ne da Allah allazi ba'atha Allahu rasulahu wanda Allah ya aiko manzon shi da shi yanha anhu wanda manzon ya aiko manzon shi yayi hani game da shi wa yuqatilu ahlahu kuma ya yaki ma'abutan shi li yakuna ad-dinu kulluhu lillah domin ya addini ya kasance gaba ɗayan shi da Allah ne wa ma'a zalika lam yaltafitu ila tauhid amma kuma duk da haka bai waiwaya ba ya zuwa tauhidi wala ta'allumuhu bai nemi ilimin shi ba wala dakhala fihi bai shiga cikin shi ba wala tarka shirka kuma bai bar shirka ba fa huwa kafirun kenan wannan sai a dauke shi mene matsayin kafiri nuqatiluhu bi kufrihi zamu yake shi ne da kafircin shi li'annahu arafa dinar rasul domin ya san addinin manzanni manzo sallallahu alaihi wasallama falam yattabi'uhu sai dai bai bi shi ba wa arafa shirka kuma ya san shirka falam yatruku bai bar shi ba hallau ma annahu la yubghid din rasul duk da cewa bayya hushi da addinin manzo bayya adawa wala man dakhala fihi bayya adawa da wanda ya shiga cikin shi wala yamdahu shirka kuma bayya yaban shirka ka san kana samun irin wannan mutane so je ka kai addinin ka ba ruwan su amma kuma ba su yarda da shi ba qala wala yuzayyinuhu linnas bayya qawatar da shirka ga mutane kawai shi dai gashi nan biyar da da tauhidi to wannan ana kafirtar da wannan mutane yarda da ba musulmi dama su yi addinin su bayan tsagoma tare da su wannan ba a daukar shi ana iya yakar shi saboda wannan abu da ya aikata kuma wannan ta kalma ta yaka saboda addini abin da yake razanar da kafirai kenan turawa abin da suke nema musulmi su yi watsi da shi kan al'amarin abin a ce a yaƙi mutum saboda addini saboda yaƙi shiga addini ko kuma a kafirtar da shi cewa kana da haƙƙi kai addinin da kake so kuma ba wanda zai sai ce ma kafiri wannan kuma sabani ne na abin da Allah madaukaki yayi umarni da shi dole a samu mumini a samu kafiri kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi na'am annau thani kaso na biyu man arafa zalika wanda ya san wannan walakin nahu tabayyana fi sababi dinin sabba ta bayyana fi sabbi dinin rasul ya san wannan gaskiya ne sai dai kuma ya bayyana iya daga cikin wanda suke zagin addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ma iddi'aihi annahu amilun bihi duk da kirari da yake da shi cewa iya aiki da shi zaka samu yanzu su tari wasu ƴan siyasa musamman ma kasashen turawa wanda turanci ya musu kaka gida a ciki zaka ga mutum iya cewa shi musulmi ne amma kuma za ka ji iya suka a cikin wani tafarki na maza Allah sallallahu Alaihi wasallam wata bayyana fi madihi man abada yusuf za ka same shi ya bayyana daga cikin wanda suke yaba wanda ya bautawa yusuf wal ashkar ya bautawa ashkar wa man abada aba ali da wanda ya bautawa aba ali wal khadar da wanda yake bautawa khadar min ahli al kuwait na mutanen kuwait wannan duka wasu mutane ne wanda mutane suke bauta musu qalawa faddalahum ala man wahada Allah kuma ya fifita su abu sa wanda ya kadaitar da Allah madaukaki wa taraka shirka ya bar shirka fa hadha a'zamu min al-awwal wannan shi yahi girma da matsala akan na farko wa fihi qawluhu ta'ala cikin shi ne fada Allah madaukaki da yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi ala al-kafirin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da wahayi kuma suka tabbata lalle shine manzo na ƙarshe ma arafu kafaru bi sai suka kafirce wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ana nihin yahudawa da sun kasance suna wa mushrikan qurayshawa izgili cewa ai Allah zai aiko wani manzo wanda zamu yake ku Allah ya bamu nasara akan ku da shi amma da ya bayyana ya kasance balarabe ne ba yahude bane ba sai ta'assubanci da girman kai ya shiga cikinsu sai suka kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa sun sami sunan shi da kamannin shi a cikin at-taura da injila to shine Allah madaukaki yayi bayani anan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin la'anta Allah ta ƙara tabbata ta tabbata a bisa kafirai shi kuma asalin la'anta shine korat nisa taswa daga rahma Allah madaukaki wanda aka ce ko an nisatar da shi daga rahma Allah ina yake kina iya cikin wuta wa huwa mimman qala Allah fihi hal launa daga cikin wanda Allah madaukaki ya ce a cikin su wa innakathu aymanahum idan suka toge suka warwarar da alkawalin su ko rantsuwar su min ba'di ahdihim bayan sun yi alkawali cewa ba za su yaki musulmi ba wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi suka a cikin addininku faqatilu a'immatal kufri ku yaki shugabannin kafirci innahum la aymana lahum wannan ba su da wani alkawali tare da su la'allahum yantahu ba dan komi ba saboda su hannu da irin makircin da suke wa addinin musulunci ina ga iya muna iya tsayawa a nan wannan gaba lokaci yayi abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
kamar cikin misali wanda na kusuranta kira cikin al'ummar da suke tattare sai ku samu wani mutum